ta ƙasa da ƙasa karo na 28 wanda za a fara ranar lahadi 29 ga watan jimadal ula zuwa 4 ga watan rajab wanda ya daidai da 28 ga watan jimadal ula a jimadal akhir zuwa 4 ga watan rajab wanda ya daidai da 29 ga watan 12 zuwa 4 ga watan janairu watan 1 2025 in Allah ya yarda Allah ya kai mu lafiya sa'annan kuma kamar yadda muka ambata jiya yan agaji za su sake kewayawa domin waɗanda ba su gabatar da wato neman taimako ba da ma waɗanda suka bayar ajiyan duka mu ƙara Allah maɗaukakin sarki ya saka da alkhairi Allah maɗaukakin sarki ya ɗora mu akan daidai a yanzu wanda za mu kira domin gabatar da wazi a halin yanzu shine uban tafiya uban gayya shugaban majalisar malamai ta haɗaɗɗiyar ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna ta ƙasa da ƙasa kuma khalifa na margayi a Sheikh Ismail Idris fadilatu Sheikh Muhammad Athani Hayajingir shine zai zo domin gabatar da wazi a halin yanzu kafin ya iso za mu kira alaramma ahmad tijjani gashiwa ya zo ya karanta mana wasu ayoyi daga alkur'ani mai girma kafin isowar malam kuma kamar yadda muka faɗa wannan wa'azi ana sanya shi kai tsaye a talabijin ɗinmu na al'irshad da attaƙwa domin wato wayanda suke gida su masu amfana kamar yadda muke amfana a wannan fili
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم عابدين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضاقون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون صدق الله العظيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم يا جماعة المسلمين يا جماعة المسلمين gashi Allah ya rayar da mu mun kawo yini wato na ranar takwas ga wata na shida jimada altaniya a wannan shekarar da hijiran manzon Allah alaihi salatu wassalamu ta kawo shekara ta 1400 da shekaru 46 idan da ya daidai da ranar tara ga watan disamba watan goma sha biyu a lissafin miladiya ta yi wa annabi isa ne maryam alaihi salam shekara ta biyu da shekaru hudu bisa ga faɗin sashin kiristoci faɗar da wasu shashin suka ce ba su yarda da hakan ba to ba wannan ne ya kawo mu ba jama'ar musulmi mu ƙara yaban Allah da gode masa alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmu salihatu wannan wa'azi na Kaduna babban birni na jihar Kaduna mazaunin bajimin malami na sunna a sheikh alhaji abubakar mahamud gumi inda ya yada wa'azin musulunci ta ɓangarori da fannoni daban-daban ciki akwai yadda da shi da babban almajiransa a sheikh ismail idul bin zakariya suka yi fatali da wata irin muguwar karin magana da aka yi ta yada ta da wato da tura mulkin mallaka masu ta'adi suka dinga cusa muguwar wannan maganar suna kiran wanda yake alkalanci sai su ce wai su a wutar bakinsu dan wuta ne to alkali kafiri ke can ko ko alkali azalimi mai ganganci wanda ya san gaskiya ya ɗau ƙarya ya canja ta ya ce ita ce gaskiya to yancan ɗin su ne 'yan wuta amma alkali musulmi mai ilimin shari'ar musulunci mai adalci ƙadin filjanna wani alƙali ne na musamman wanda yake cikin gidan aljanna bayani daga bakin asadiqul masluqu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya jama'ar musulmi yau idan alƙalai musulmi masana shari'ar musulunci suka tashi suka yi tsayuwar mai daka suka yi shari'ar Allah da annabi to shari'ar murɗiya kwananta ya ƙare kenan da menene da zarar gaskiya ta zo to ƙarya ta halaka Allah ya umarci annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ga wa duniya wannan babban bayani wa qul jaa al haqq wa qul jaa al haqq wa zahaqa al batil inna al batila kana zahuqa
Allah ya ce da manzo alaihi salatu wasalam wa qul kuma kace jaa al haqq gaskiya ta zo ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama nan shukamakin annaba shugaban manzanni zababbe na kan gaba na Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya aiko shi duniya da alkur'ani mai girma littafin gaskiya da zarar an yi imani da alkur'ani an karanci alkur'ani an sa alkur'ani cikin aiki adalci ya mamaye bayan ƙasa to magana ƙarya ta halaka wasu haƙal baɗin ƙarya ta halaka ita ko ka taɓa ta ko baka taɓa ta ba ma innal baɗila kana zahuƙa lalle ƙarya dama ta kasance halakakkiya ce tura mulkin mallaka da suka zo sai suka ce sun zo wai za su gyara tsarin tafiya za a yi wani mulki suka rarraɗa masa suna suka faɗi zango-zango na daɗewar da za a yi a kan mulki a sake juyawa aka yi lokacin prime minister in an yi zaɓe an yi yarkace-kace an yi zage-zage an yi yarfa an yi ƙarya a siyasar iblisanci sai a zuwa hawa gwamnati a shekara biyar sai a ce to ku sake ko da kun yi sa'ar shugaba mai kyau ya ce mulkinka ya ƙare a sake rugunsumin siyasa to wallahi wani idan ya ga zai kai kar abin duk da ba ka tsammani ya yi na rashin kirki sai ya yi mai sanadi mugun tsarin mulki sai a yi zage-zage a yi cuta kan cuta amma su sa'amadu bello sardauna sokoto rahimahullahu da ta fa'a ɓalewa prime minister na farko rahimahullahu idan mutum aka nuno masa majalisarsu sai ga kaman ba ma a wannan kasar a tsarin wannan siyasar ta tura mulkin mallaka masu karayu ba sai ka hango shi a london da rawaninsa da babban rigarsa da iliminsa ya tara masu jajayen kunnan dubai ya musu hudu ba koyon turancin ya yi amma bature idan ya je da yake saukar da harban turancin sai da suka yi mallakabi golden boys wanda yake da murya ta zinare ba sa shan giya ba sa zina ba makaryata ba ne sun damu da ƙasa sun damu da talakawan maganarsu suna yin gaskiya tarbiyya ce ta musulunci alƙura'ani hadisi ilimin sanin makamar addini daki-daki a littattafan shari'a na fikihun musulunci to kama da wani batawa ne samad bello sardaunan sakkwato lokacin da yana rikawa dukkan fadin jihohin arewa nan guda goma sha tara gurin da ya jagoranci ne muka ga yadda aka gyara tafiyarmu da ɗan ƙaramin kuɗi na tattalin arzikin wancan lokacin da baya da ƙarfi rabin rabin na yanzu babu aka wani lokacin idan na zo jawabi don tunatar da mutane da harshensu da sanin yanayinsu a tarihance sai ɗauko halin da al'ummar mu ta arewa ko hausawa a wancan lokaci aka zauna har aka yi karin magana da zarar bahaushe ko bahaushe ya musamman hausawa mata sun ce me zan ce sai ce zanen aro ya ƙone jama'a akwai wannan karin maganar a wancan lokacin ko babu yawancinsu idan wata ta samu zani ko riga to dangi sun samu in za ta yi tafiya tunda wadatar sutura bata cika gidan kowa da kowa ba tana son ta fita da karari ta je wajen danginta sai ta je wajen kawarta ta karbi aran zani yanzu ana karɓar aran zani wadata ce ta sa su karɓan aran zani a wancan lokaci ko rashi to amma fa ba sa sata ba 'yan damfara ba ne sun san darajar mazajensu wa'yansu 'ya'ya ba sa sanin sunan mahaifinsu saboda kunyar gyatumarsu masu ya mata nauyi ainin ta kira sunan mijinta na fari wata ta ce ku je ku kira min kaji jama'a an san akwai wanda ake kira kaji a gidansa ko babu wace ce take kiransa matarsa ta fari ko ta biyu ko ta uku ko ta hudu ko su ce a kira min mala ko a kira mai gida al'iman walhaya'u ƙurana da imani da kunya abokan gwamin juna ne tafiya ta yi tafiya amarya ba ta daraja kalmar da za ta kira mijinta da ita da leburan da yake mata shara mai suna gambo misali da mijinta gambo a gargajiyance ke can wai kira iri ɗaya za ta musu a kira mata gambo sai mai kiran ya ce gamba mai sharar gida ko gamba mai gida sai ta ce gamba mai gida ya kasa gane wane gamban ne zai zaci inda gamba mijinta ne ya kamata ya samu sunan girma to wanda ya zauna a majema in ba irin ta birnin jaz ba ya saba da jin karni na jima da haka wani karnin baya ji to zamani ya yi nisa an daina jin kunyar mazaje mutane sun daina jin kunyar ubangijinsu da farko wanda ba inda bawa zai shiga yayi wani abu a ce allah bai gan shi ba to da ba aka cire kunya dama annabi ya ce da imani da kunya abokan gwamin juna ne don mara kunya baya da imani Allah kiyaye mu don mara imani baya da kunya an yi lokacin da yake in aka zo lissafi ma'aikacin gwamnati aka ce dubu goma ta bata an sallame shi sai daɗe ba a ganinsa a nahiyar yana jin ya yi abin kunya to kaga wannan kuma a yanzu ya zama tsohon yayi tun da ɓarayin biliyon idan aka saka yaso suka sa hannu a zazzulfan aljihunsu na ta'adi sai kaga sun dawo unguwarku ba sa jin kunya abin da suka yi ba sa tunanin gaba ba sa tuna sun kashe zuri'arsu da mugun tarihi zarmewa da abin duniya ya kar marasa jin kunya Allah marasa jin kunya bayin Allah marasa lura da tarihi sun jagwalgwala ƙasa wai kuma sai kaga mutum yana waiwaye-waiwaye yaya aka yi tattalin arzikin ƙasa ya karye kai ne dame kana sata ya aka yi tattalin arzikin ƙasa ya kare ba ruwanka da ƙasar ko ta rayu ko ta mutu a gurin ɗaya ne jama'a ka tara mutane ba su damu da ƙasarsu ba ba su damu da mutuncinsu ba addini ya sufuce musu suna tallan darajar makarantar da za su sa ɗansu da gogewa da turanci harshen bauta sai su ba da dubu ɗari kaza a zangon karatu in ka ce ya aka yi ka biya wa'annan kuɗi tsugugu sai ce gudun akwai turanci amma gudun da yaron zai samu fatiha ta wanke kafirci ta koyar da gaskiya ta koyar da kunya ta gyara kwakwalwa a iya gangariyar lissafi mai kyau mai karatu ya zama mai gaskiya ne mai karatu ya zama mai cika alkawari ne to ko cewa aka yi a dinga ba da kwabo hamsin hamsin ran laraba don ka ta- samu mai koyar da karatun sai ka ga bakinsa ya bushe yunwa malama makaranta da suke koyar da sallah azumi zakka aikin haji su ne marasa abinci marasa abin sha a ƙasa alhali aikinsu karantar da ɗan adam yadda zuciyarsa za ta yi kyau wacce in zuciyar ba ta yi kyau ba sauran jikin ma bai da amfani ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salaha al jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada al jasadu kulluhu ala wa hiya al qalbu wannan abun tsarin rauni je kadawa ba zai amfanar da mu ba sai kowa ya duba cewa a cikin naƙasun nan akwai laifina akwai nawa ne akwai nawa ne amma ka ware kanka bayan kana tafka ta'adi an kama 'ya'ya masu sata dukiyar mahaifinsu da gatumarsu sun fi so kam ko ba a kamawa sama nan shi ne a kan kwalbati yake zagin shugabanni wani babansa yake fara zagi ya ce da shi da wani tare su kai wasan ƙasa gashi baban wane ya ma aure shi ba a ma aure ba amma baban nasa idan aka duba duk aikin da aka yi a gidan hatta sharar gida ya yi wata biyar bai taba daukan tsuntsiya ya taimaka wa mahaifi ko mahaifiya ba amma ya ce babansa bai ma aure ba ya man laifi wannan tarbiya ta yi daidai da tarbiyar musulunci ba ta yi ba ko mutum mahaifinsa ya yi ta wahala ya sashi a makaranta ya biya kudin makaranta ya yi kaza ran da ya fito ya samu aiki mahaifin zai fara ɓoyewa martabar albashin da zai samu don kar ya gutsira ya ba babansa ana yi wayansu kuma mahaifan zama da maɗauka kanwa ya jawo farin kai don da zama da maɗauka bayan gida ne fa da ya ja najasa gare su haka ne ko ba ka ba wai don mutum aka ba shi auren ya sai rika ce yanzu kaga ba da ba musulma ba ce za ta iya tuɓe cinya ta tafi yawanta ko mutum ya ba da abincin safa ko rana ko yamma ba za ta mar al'ala ba amma shi tasa matar al'ala ina abin karyawa ina kaza ina kaza ita waccan baka lura ba ta san iya yawan mazanta ba kai ma ka yadda takan ta zama ba ta san iya yawan mazanta ba don ta yafe maka sayo koko da ƙosai wannan ba tunani ne mai kyau ba ya kamata mu taru mu tuba harkan nan ba ta mutum ɗaya ba ce bale a tare a kan kwalbata ce a haɗa baki a zazzage wani da wani kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyyatihi wal mar'atu ra'iya fi baiti zawjiha fa hiya mas'ulatun an ra'iyyatiha والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته الولد راع او انا حديث في مال ابيه وهو مسؤول عن رعيته فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته jama'a wa ya fita a wajen jagorancin da Allah ya bashi kowa ofis ofis dinsa kowa mataki mataki nasa idan abin ya yi kyau da hannun kowa ko babu sai kun ba na ansa an wuce na ce ba za ku ansa ba da hannun kowa ko babu ciki akwai ni kai ma akwai ka ke ma akwai ki su ma akwai su mu ma akwai mu inda za mu tare mu gyara wallahi da kowa ya huta yau ga madatsar ruwa ta kayan ji sama da shekara irzau'in juna gashi muna cin gajiyar har yau ko sun balbalce babu su suna nan to ya za a yi ka zo ka rike makami a lokacin da dukiya ta tumbaka da kwazazzabo da gargadar hanyoyi in ba haka bane wani ya zo ya kare haka ne to idan an tashi za a raba kudin ƙasa ciki akwai na hanyoyin nan babu wakilanmu a majalisun ƙananan hukumomi ko akwai a shekansula ma babban mutum ne ko ya baza riga malam abubakar salo kakka damu babba ne in ya rike kansulan nan da kyau kwalbatocinmu za su kyau haka ne ko ba haka ba ko a ce mutum wakili ne na jiha inda karatu da gyaran zuciya madafan mulkin ba ta da kaɗan za ta yi amfani jagoran shugabannin ƙananan hukumomi na jihar kaduna wanda ya yi mana jawabi ya ambaci umarnin da gwamnan jihar kaduna wanda yake shi ne wato dattijo obasani kawon faɗa da turanci zai fi muku shiga senato obasani ya turo shi da shi da sauran wasa ce ku je wannan babban taro ku yi jawabi da ya zo taron ya dangararaka karatun alkur'ani ya faɗi guraren da ya riƙe da kyamar da yawa karuwai da masu canya gado da abubuwan da ya kafa cikinmu ya ji daɗi mun ji ƙarfi ko ba mu ci ba to da kasge aka naɗa bai san bihin ba fa kun ga mun ga tarihin karatun alkur'ani mun ga tarihin karatun hadisan manzala sallallahu alaihi wasallam mun ga tasirin karatun fikihun musulunci mun ga tasirin tsayawa akan karanta addini saboda haka muna godiya ga Allah tabaraka wataala da ya bamu wayannan samari ku duba hunturin da ake yi ku duba nisan guraren da muka fito ku duba bayar da muka kai talatainin dare ana wa'azi wayansu a filin nan suka kwana saboda Allah saboda daga addinin Allah ya ku matasa Allah ya ƙara muku albarka ya banya Allah ya fishe ki fari Allah ya ba ku ayyukan yi ya sa ku wanke ɓarnar da marasa sanin ƙur'ani suka yi ku roba ɗan adam inda nake tsayan nan na ɗaka bai kallon na wajawa ɗan adam nake kallo ga shi nan dankam ta ko'ina ya yadda ya sha sanyi don ya samu darasi daga Allah a cikin alkur'ani mai girma da hadisan na sallallahu alaihi wasallama da sanin makama addini a littattafan fikihun musulunci yahudi ya damu bai da albarka nasara ya damu bai da albarka ya ce a turo farfaganda a ɗauki ɓatattu masu lagon jini su zagi ko alƙur'anin Allah tsare mu ko su soki hadisi Allah ka mana tsari ko su zagi fi'ihu Allah ka tsare mu sai mutum ya zo ya samu birni kamar birnin kaduna inda a sheik alhaji abubakar mahmud gumi ya mana wa'azi daki-daki dalla-dalla ko ya yi wa'azi ta yadda ba a fahimta ya yi bayani daki-daki ya karantar da aƙidar la'ilaha illallah muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya koyar da mu hadisi wanda ya ce idan babu ilimin hadisi ba za a iya fahimta alkur'ani ba ya karantar da mu sanin makamar ibada a shari'ance wanda littattafan fikihun musulunci suka yi bayani sai wani da kashinsu a gindi baran turawa a barancen da yake ma wahala banza yake yi in ba ya tuba ya dawo ga Allah ba wai sai zo ya sami kunnan mutum ya ce zai rada masa cewa ya zagi hadisi ko ya zagi tafsiri billahi allazi la ilaha illa huwa kai gaggawa ka tuba ka dade kana ta'adi ba a ja da Allah ka dawo cikin musulunci cin kudin kiristoci ba zai maka kariya a gaban munkaran wani kira a lahira ba jama'ar musulmi ya ku matasa kar a manta asali maza maza kai wa mahaifiyarka kirki kai wa mahaifinka kirki kai wa abokanka kirki kai wa surukanka kirki kafin lokaci ya ƙure domin in ba ragi dare ba za a ragi rana yau ga mu ne wata ran ba ina mahaifanmu sun wuce Allah ya ji kansu Allah ya rahamshe su Allah ya sa sun huta Allah ya kawo mu kyakkyawan hannu musulmi masu imani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna kullu mauludin duk wanda aka haifa ko namiji ko mace yuladu alal fitrati ana haihuwarsa ne akan addinin musulunci sai da mutum yayi wa Allah alkawari zai bauta wa Allah da addinin Allah inna dina inda Allahil islam sannan Allah ya buɗe mar mahaifa ya zo ko namiji ne shi ko mace ta aka ga wayansu musulmi wayansu kuma kafirai fa abuwahu mahaifansa ne uwa da uba in ya fada gidan maguzawa sai su karkatar da shi Allah tsare mu in ya fada gidan yahudu ya fada mugun hannu sai su karkatar da shi in ya fada gidan mushan kiristoci sai su karkatar da shi amma ya zo da alkawarin zai bauta wa Allah da addinin Allah inna dina inda Allah al-islam
ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فلن يقبل منه وهو بالآخرة من القادرين إن الدين لله الدين كالبابي يردج عند الله وجن الله سنانس الإسلام musulunci musulmi mu haɗa kai akan gaskiya baba gana kiyar ya daɗa nan na ga mana mahimmancin wa ta simu bi hablillah jami'an wala tafarraqu kun ji ko ba ku ji ba maganar nan ta Allah ce fa ba gyara a ciki ta dan musulmi na kyamar musulmi musulma na kyamar musulmi ko tana kyamar wata musulmar ai ta bar babban gimshiki wannan ginshikin da ta bari inda ta dosa jahannama ta yi sai dai Allah mai tausayi ya bar kofar tuba a buɗe Allah ka kebo bai ya jama'ar musulmi fa wahu ubannin mutane ne in mutum ya wada mugun hannu sai su lalata shi Allah tsare mu wanda da aka haife shi a gidan yan bori ya haɗu da tasku wanda ɗan daudu ne ya haife shi ‘yan luwaɗi shi zai matarbiya ina uba wanda ya kino ma kiwo ya ɗau bindiga ya sa bodilan ya tafi daji ya ce shi ne ɗanki dinafa da shi suke cin abinci ina aka ga zuri'a kowace kabila ta yi haka ta shiga wato tasku ba sai wata kabila ta musamman ba kaga من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإن لم يستطيع فبلسانه وإن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان inyamurai sun shekara sama da arba'in suna fashi da makami suna kidnaba bai gangaro arewa ba ko da mai ja sama zama da madauka najasa ya kawo wata najasar a yanzu kana iya cewa a ce kidnaba ka ce in yamurai kenan sai ka hado da hausawa sai ka hado da fulani sai ka hado da bari-bari sai ka hado da kannanmu zama da miyagun mutane yanzu wannan watan kirsimatin a wa'azina da jima'a na faɗa abin da na ja gurin wa'yansu 'yan security suka nuna rashin albarkar watannin da suka kare da mba september October, November, December. So da kansu security suka ce watannin masifa ne. Ba watannin da ake yi ake sata kaman wa'annan da suka kare da in ba din. Watannin musulunci ne. Amma dai alheri ake nema. Ta, a ɗauko watan Ramadana. شهر رمضان الذي
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والبرقان تواتن ترى أن مسلمين سنة رمضان Ubangiji madaukakin sarki ya gaya mana albarkarsa ya ce, Sharu Ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan kwanakin watan nan na ramadana wanda a ciki aka saukar da alqurani malama su kai bayanin cewa 17 ga watan Allah ya saukar da shi su kutum daga baitul izza daga baitul allahul mahfuz zuwa baitul izza ran 17 ga ramadan alƙura'ani hudan linnasi shirya ce ga mutane ba tare da nuna bambancin ƙabila ko launin fata ba alƙura'ani shirya ce ga mutane har aljanu to kaga yana da bambanci da masu umba umba masifa ramadan hudan linnasi wa bayyanatin minal huda da bayani na shiriyar a littattafan hadisi a littattafan fiƙihu addininmu komai mutum zai yi akwai bayaninsa wal furqan da bayanin rarrabewa tsakanin imani da kafirci daban-daban tsakanin gaskiya da ƙarya daban-daban tsakanin wato kirki da mugun hali daban-daban alkur'ani ya ware kowanne faman shahida min kuma sha faman shahida min kuma sha daban ya zun ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه بدية طعام مساكين جماعة آية تقبعك يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل أسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هديكم ولعلكم ولعلكم تتقون ولعلكم تشكرون to ya jama'a in muka ɗauko hudan linnasi wa bayyanatin min alhuda wal furqan Allah ya nuna wanda duk ya samu tsawon rai ya halarci watan Ramadan faman shahida minkum shahra falyasum to mun ji alheri ko to ga bayanan aikin haji albarka alheri rana tsaiwa arfa idan muka yi muka zo wa shigari muka yi tawaful ifada sai Allah ya wanke mana dukkan zunubai kamar yadda gyatumar mu ta haife mu garau albarka wasannin musulunci tare da aiki to ya jama'a ga wani bayani da muka tattauna da ashek yusuf muhammadu sambo muna karanta ayoyi muna bayani muka ga wata babbar loga da nasara da hikima da Allah ya ba mu a cikin musulunci ashe dai jama'a masifar duniya da lahira ƙarya ta kunshe ta Allah ka tsare mu daga ƙarya يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا يا سديدا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم
ذنوبكم
ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله
ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Allah ka rabautar da mu da babban rabo ya ayyuhal ladina amanu ya kuwa da suka bada gaskiya ittaqullaha ku tsare dokokin Allah mu yi tauhidi kar mu shirka mu yi sallah kar mu magama sallah mu yi azumi kar mu sha ruwa lokacin da azumi ya waje ba kanmu kai mu hada hada na nafila mu fidda zakar dukiyoyinmu kar mu cinye dukiyar ubangiji kar mu ci gado da ba namu ba mu yi aikin haji da shugabanninmu da alhazan mu tausaya wa junanmu wallahi wani ya gaya mun ya ce wallahi da za a yi don Allah ba za mu rika kwana talatin ko talatin da biyar ko arba'in a maka kan mu dawo Najeriya ba wallahi da za mu gama mu koma gida a lokaci kudin kuma da kyar zai fi rabin na yanzu ta amma ƙarya bala'i ya yi wallazi na amanu ya kuwanda suka ba da gaskiya itaƙullaha ku ji tsoron Allah bimtisali awamirillahi wajtinabi ma nahana Allahu anhu wa zajar wa qulu qawlan sadida ku faɗi magana mai ƙarƙiya ta gaskiya banda ƙarya da ba a ƙarya to ta mun samu mafita sai Allah ya ce yuslih lakum a'malakum in dai za ku faɗi mai ƙarƙiyar magana ba ƙarya to Allah zai gyara muku ayyukanku yanzu ya dan gwamnati ta zo ta ce an ware biliyan kaza za a gyara hanyoyin najeriya duka jama'a mai za mu jira gyaran hanyoyin najeriya an cire tiriliyan kaza ko biliyan kaza inda a faɗa da gaskiya za a yi aikin ko ba za a yi ba to amma in aka faɗa aka yi ƙarya ina gyaran hanya aka ce an cire miliyan kaza za a yi asibitoci sai mu jira kiwon lafiya zai kyau inda gaske ne to in ƙarya ce fa ina asibiti wa ƙulu ƙaunan sadida ku faɗi magana mai kakkiya ta gaskiya in ku faɗi gaskiyar yusli lakum a amalakum Allah zai gyara muku ayyukanku idan shugabanni sun yi gaskiya amfanin gonanmu ya ishe mu idan manoma sun yi gaskiya sun faɗi gaskiya amfanin da gwamnati za ta shigo na gaskiya ya ishe mu na tuna wani gwamna jihar kano ya ce zai bai wa masunta tallafi na sun kifi ya ce don masunci ya zo zai karɓi dubu kaza ɗin radadadadada ko kanawa ko zage-zage suka je gidansa ya gansu sun taru me ya kawo ka kace duk masunta ne nan duk masunta ne yace to madalla kun zo kalban kudin da nayi alkawari suka ce eh sai yace to aje bakin ruwa guri kaza kowa ya hadu da ni a gun da aka je bakin ruwan yace a sa kudi duka ambula a sa kudi duk masunci ya yi kwalluwa ya shiga ya iwo ya dawo ya karbi nasa kudin kankace mene wannan aiki shegun ciki sun gudu dame ƙarya suke yi da ya ba su akan masunta to da masuntan gaskiyar ba su samu ba da makaryatan sun samu ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum in ku bar magana gaskiya Allah zai gara muku ayyukanku amma zuwa ce za a ba manoma kuɗi wanda yake goge wando ya zauna kan kwalbati ya kwashi manomin bai samu takin ba bai samu tantan ba bai samu abin da fatanya da kalme ba inda a saukwaci ta zan fada sai wani wanda baya noma ya kwashi ya yi ƙarya to aiki ya yi kyau to wa ƙudu ƙaunar sadida yusulih lakum a amalakum ya ku masu mulki ya mu da ake yi wa mulkin mu yanke shawara mu faɗi gaskiya ta fito daga zuciyarmu mu sa gaskiya a cikin ayyukanmu mu riƙe 'ya'yanmu da matanmu da gaskiya mu riƙe wato makwautanmu da gaskiya larabaccen da ta wuce mun yi taron lajina don wa'azin musulunci a masallatanmu sai wani ya tashi ya bada labari ya ce na ga ranar gaskiya me faru ya gaya mana wani mutum da ya noman masara ya samu buhu ashirin da uku ya je ɗauko wanda za su zo su ɗaukan man masara kan ya dawo wani ɓarawa sai je lode buhu ashirin ya bar mar uku to ahalin sunna ne da ya saurari wa'azi kuma ya yadda ya zo ya ga babu masara sai buhu uku ina ashirin ɓarawa ya ɗauke sai ce to duk da barawo ya dauke ni ya addinin Allah nake kuma da ikon Allah ba zan rude ba ya ce ya ubangiji buhu 20 ne zakasa buhu biyu ne sai ɗebe biyu daga ukun nan ya ce wannan na zakka ne ya koma da ɗaya gida don ya yadda musulunci gaskiya ne ya yadda zakka wajiba ce da Allah ya ba shi jarrabawa aka shekara ba ɗuriyar masara ba ɗuriyar ɓarawan da ya sata sai koma gona ya sake mata gyara a bana da ya girbi sai samu buhu arba'in da wajen uku ɗin Allah ya ninkamar ya bashi na bara ya bashi wata ishirin bana ya tashi da arba'in tunda shi ba sanin ɓarawai ba sai su tafi neman masu mota a zuwa ɗauke masa masara buhu arba'in a kai mai gida da aka samo direba ya ɗauki buhu arba'in da uku za a kai mai gida ashe ubangiji ya hana ɓarawai ya ci masarar bara don ya yarda da Allah Allah ya yarda da shi sai ɓarawo da ya ɗau ashe ɓarawon nan da aka ɗauka sai na faɗi wannan ashe ɓarawan nan na bara ashe shi aka kira ya zo ya ɗauki wannan na bana ɗan aka ma lodi aka tashi da masara buhu 43 zai kai mar gida suna tafiya hanya sai ce wane ya ce eh ya ce yau Allah zai nuna maka masararka tabara da aka sata tabara ya ce tabara ya to muje da ya ɗauki mota sai je da shi gidan matukin motar ya ce ga masararka tana ɗakin nan a buɗe ka gani ya dawo ga Allah Allah ya kare wa wanda ya ba da zakka don Allah masararsa ta gagara taɓuwa a hannun ɓarawa ya ba shi buhu ishirin ya ɗauka ga ishirin ta bana ga ishirin da Allah ya ninka ta bara buhu nawa wanda ya yarda da Allah Allah ya yarda da shi mu ƙara yarda da Allah wa man yattaqi Allah ya ja'al lahu makhraja wa duka da kun tsaya ba barin alsa wa man yattaqi Allah wanda duk ya tsare dokokin Allah ya ja'al lahu makhraja Allah sai ya bashi mafita wannan bawan Allah Allah ya bashi mafita ko bai bashi ba to ya ko matan aure ku yarda da Allah ya mu masu rukun gidan iyali mu yarda da Allah ya Muhammadu Salih dan Alhaji Yahaya Jingir ka kara yarda da Allah ya shege Yusuf Sambo riga cikin ka kara yarda da Allah ya Mala Aliyu Sangir ka ƙara yarda da Allah ya shugaba malam nasiru walin jas ka ƙara yarda da Allah wallahi ba dan yarda da Allah da muka yi ba a hunturin nan matasan nan da mu da tijawa nan watakila da ba mu iya zuwa ba da ka ji fasarce-fasarce amma da muka yarda da Allah tun da aka zo malaman nan namu suna karantar da mu wa kaji ya kira wani yana zagi wa ta ji ya kira wani yana marƙage ta kai nama da takka ta kiran sunan mutane kana zagi tawaye hauka ne tawaye hauka ne ai ƙofa muke so Allah ya buɗe mana mu dawo mu yi tafiya ala siratin lahil mustaqim don Allah malama mumbarin wa'azi ba mumbarin ashar ba ne mumbarin wa'azi ba mumbarin ƙage ba ne ilimin musulunci ba ilimin sukan ƙura'ani ba ne zuwan nan da kuka yi kuka kwana da mu da muka kwana tare da ku wallahi tallahi akwai lokacin dan na tuna kwasan malam wato Yusuf Sambo sai ji hawaye na fito min saboda ya dinga aiki sai ka ji shi ya sai filin kaza aka yi masallaci shi ya sai kaza aka yi masallaci shi ya sai kaza aka yi masallaci don haka da 'yan tsubulidi suka yi kungiya suka ho kaina shek yusuf musamman musamman ya ce da kai kaza kaza ya ce don na jije ka inda zai suka same shi a gefe sai ya ce alhaji sani kaza kaza ya danne ka sai ce billahi lazi la ilaha illa huwa ni da ba ni da damuwa da alhaji sani gashi haka ne ko ba haka ba to da suka buga suka buga da suka zo suka ga mun yi sahu mun ja ayoyin Allah an tunatar da mu alqur'ani da hadisi sai na ce jama'a dukkanmu mu rika kallon junanmu ta tagar alheri ba ta tagar sharri ba wanda duk zai kalle ni ko ya kalli malam Yusuf Sambo ko ya kalli malam Nasiru Abdul Muhi ko ya kalli malam Sa'idu Hassan Jingir ko ya kalli malam Aminu ko ya kalli shugabannin malamai da na gudanarwa da na yan gadi ta taga alheri wallahi sai sai ya gano alhera haka ne to dan me zaka zo kana neman kallo dan uwanka ta taga sharri iza sa'a fi'ilul mar'i sa'ad zununuhu waye kana ma ya hatajihu min tawahumi don wanda zatansa ya bashi wato aikinsa ba kyau to duk abinda zai zata ma ba mai kyau bane idan ya ganka da moto an taba yi wa malaye sufu san ba a kaduna wasu ka zo ka ga yadda wata mulmulai mota yana wucewa to ka san da lokacin ƙuruciyarsa ta fita yanzu sai ji suna danna mar ashar wai ka ga malami kenan a wannan mota amma fa tasa ce ni kuma sai yan ɗari ko sai zuwa su wuce ta ka duba gidan malami suna son mai karantar da addinin musulunci a ta korarsa a gidan haya a walakanta shi ta Allah ba taku ba to shi a lokacin to wato yana da irin karfi din nan lokacin kamar su mal abubakar salihu sai ya kwana sai ya dawo ya ce na ji abin da kuka ce ya ce karuwa kaza da ta sai mota ba ku ce komai ba yan nan fara ba suka samu kuɗi suka murɗe wani ba ku ce komai ba maroƙa ba ku ce komai ba yanzu ne wa'azin da nake ne kuke so ku ganni a walakance to la faqra ba'da wujudil ilmi to da haka sai dai mutu bigai zitu to wannan malamin ni dai ban san iya matashin da ya baiwa kyautar mota ba haka ne to ga su malam aminu yusuf ga ana kai ka duba wani aiki daga zariya
daga zariya ne daga zariya to dan duniya yana so ya ganshi shar haka to ni fa to malam nasiru fa kun ga malam sa'id hassan jingir an hasko shi a masallaci ya kuka ganshi lafiya lau
to kun ga da yake an ga muku karantarwa ta addinin musulunci a cikin ku ina dan rawa a cikin wa aka shafanya aka ce ku zo kowa girgiza unguru da shi da gyati masa da babansa sai yan dariƙa Allah ka kebo bayi ya ku matasa yan dariƙa karka bi mutum akan bata ku duba dokta dokta profeso profeso a gurin nan Allah kaɗai ya san iya yawan haka ne ko ba haka ba to kai an barka kana rawa ana rawa kana maka ganga kana shirme ba karatu yadda za ka san jahilci ne yasa suke wannan in ba dodannin ba ku je ku nemi ɗan ɗariƙan da aka yadda aka sashi a makaranta shi ma ce kai kuma bari mu koyi ta 'yan izalan nan sai zo ya karanta ya yi bura mai raye sakandare ya kaza dawo in an zo kaɗa gangar rashin kunya ta 'yan ɗariƙa ka gani mai digiri guda nawa ne dan ɗarika ya je bi su ba sa zuwa ya yi ilimi yana ganin su babansa na abin kunya ya faɗa a mashari ya haƙura to ku yi wa manyan ku wa'azi ku kuma muna muku wa'azi billahi lalila illa huwa ku je gidan yari ku ga irin masu shaye-shayen ice ku gani ƴaƴan ƴan izala ne ko ƴaƴan shi'a ko ƴaƴan ƴan ɗarika ku je ranar kirsimati ku ga wane ne yana ce shi musulmi ne ya je coci ya sa cross ƴan izala ne ko shi'a ni a wannan ko ƴan ɗarika ma ba zan ce su ba ne don ba su na gani ba sai shi'a ku tun munafunci Allah kiyaye mu a dawo kan hanya son ku muke yi ba ma san mu bata ba ma san ku bata Allah ya kebo bayi to naga kun mun taron dangi akan alheri kuna tausaya mun kun ga gemun yayi fari amma da sauran karfin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil